بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a wanda shine yammacin 23 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2021 daga ajmuna fasli Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria a Nigeria wannan shi ne darasi na 189 cikin jirgin darussa waɗanda muka musu lamba insha Allah. A yau in Allah ya so za mu yi darasi a cikin littafin Al-Madkhal ila dirasati ilmi jarhi wa ta'dil wallafan Sayyid Abdul Majid Al-Ghauri wanda muna fata wannan ya zama shine darasi na ƙarshe a cikin wannan littafin insha Allah idan Allah ya nufi mu da haka. idan ba manta ba muna ta bibiyan wannan malami a inda yake mana darussa akan littattafai na tarihin garuruwa a inda har muka gangaro a shafi na ɗari biyar da arba'in da malam yake magana akan littafi na ƙarshe a cikin wannan jeren giya kuma mabhasi na ƙarshe a cikin littafin inda ya ce a salisu ashar tarihu madinati dimashqa bayani akan littafin tarihu madinati dimashqa ولقر الإمام الحافظ أبو القاسم علي ابن الحسن ابن هبة الله wannan babban malami da aka fi da suna Ibnu Asakir ne Dimashqi Allah ubangiji ya gafarta masa Ibnu Asakir ya rasu ne shekara ta 571 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lissafin ya yi daidai da shekara ta 1100 da saba'in da shida miladiya a watan Januwari na wannan shekara. Haihuwarsa shekara ta ɗari hudu da casa'in da tara a ƙarshen ƙarni na biyar ke. Allah Ubangiji ya gafarta masa. Al'imamu Ibn Asakir al-Dimashiki ya yi karatu mai zurfi mai yawa babban malami ne kusan kamar da malamai suka ambata a zamanin da yake raye babu malamin hadisi kamar shi a duniya gaba ɗaya ta fuskar yawan riwaya da zurfin ilimi da tahqiqat asalin shi khirij ne na madrasatun nizamiyya akwai babban waziri na daulatus salatiqa wazirin wato alaf arsalan da ɗansa malik shah sarakunan daulatus saljuqiyya to wannan babban waziri wanda ya aiki ma wannan daula kusan shekara hamsin yana aiki a kanta shi ne ya kafa makarantun da aka fi da suna almadarisun nizamiyya makarantun nizamul mulk mu kiyaye shi ta gaba faɗa yana daga cikin kuskure cewa makarantun arabiya na boko madarisun nizamiyya ba haka ne sunansu ba sunansu almadarisun haditha madarisun nizamiyya wasu makarantu ne na wani mutum sananne shine nizamul mulk wazirin alaf arsalan da ɗansa malik sha su ake ce ma almadaris madarisun annizamiyya ya fara kafa su a ƙasar asfahan inda yake ya danka a hannun wato wannan babban malami al-ghazali da kuma umarul khayyam daga baya aka fara yawaita makarantun aka yi a Hims aka yi a Iraki to wacce aka yi a ƙasar Dimashka to ita ta yayi wannan wala na fata mun gane wannan wato wakafi ne shi wannan wannan waziri daga baya kuma kamar da Zahabi ya ambata Ibn Asakir yayi yawon karatu ƙasashe da yawa ya tattara mashiyaka mu'jam din malamansa wanda a ciki ya ambaci malamai sama da dubu da ɗari uku da suka koya mai hadisi ya ambaci malamai kamar guda tamanin mata kawai zalla da malaman da suka koya mishi abubuwan da suka shafi adab ko waka kamar mutum sittin da biyar da malaman da suka mai ijaza kawai wanda ba su koya mishi haka dalla dalla ba mutum wajen 290 da wani abu sun ka hada wajen mutum 1600 ko thereabouts ka ko ko da a ce sunayen su kawai ka sani ai ka san mutane da yawa shi ka ya zo ya zauna ya ta rubuce rubuce wannan littafin nashi wannan mausu'a ba shi kadai littafin shi akwai tafe da dama da yi daga cikin mashahuransa akwai tabyinu tabyinu kadhibil muftari ala abul hasan al-ash'ari daga ciki akwai at-tauba kitabut tauba wasi'atu rahmatillah akwai littafin kashful ghita an fadlil muwadda akwai waccan mashiyaka ta tashi akwai wani mashahur littafin shi kankani yana nan mana da shi zammu man la ya'malu bi ilmi juz'i ne kankani haka wanda asalin shi in a zamananta ne zaka ce kamar lacca ce gabatar wani gari ya je bakunta aka gan shi kawai a masallaci algabar ta malam aka ce ai wannan shi ne ibuna asakir mutane suka yi cincirindo aka ce dole sai yayi wa'azi inda zai kasa ana malami yayi to shine ce to ku zauna aka zauna kawai ya fara koro isnadoji da riwayoyi ya magana akan wato hadarin rashin aiki da ilimi shine daga baya ka tattara ya koma juz'i shine juz'u malla zammu malla ya'malu bi ilmihi Allah ya gafarta mishi babban malami ne al-Imam az-Zahabi a tarjumar sai ta magana mai ban sha'awa yake cewa yace da ya kawo sunan cewa sunan shi wani dan wani dan wani Ali ibn al-Hasan ibn Hibatillah ya fada ya fada sai yace a an fi sanin shi da ibn Asakir sai yace fa Asakiru la adri laqabu man huwa min ajdadi yace wannan a sake da yace wallahi ban san asalin ta sunan wani ne laqabin wani ne a cikin kakannin shi yace wallahi ban sani ba yace la Allah haka takunu laqaban aw isman li ahadi hala sunan wani ne ko laqabin sa kaji malamai na Allah kenan ba sa kira abin da ba su sani ba Allah ya gafarta musu wannan littafi na shi da aka fi sani da tarihu madinatu dimashqa wanda asalin sunan shi zamu zo mu ji tarihi madinat dimashqa wa dhikru fadliha wa tasmiyatu man hallaha min al-amasi aw taza binawahiha min waridiha wa ahliha shine asalin sunan littafin littafi ne da ya cinye kusan rayuwar shi yana rubuta shi at the point ya ma yayi abandoning project din ya gaji ya sha wahala saboda ƙarshe ya samu makanta jikin shi bi ya yi ciwo da sauransu domin tun yana matashin malami yake ta fulani ɗin littafin yana tattara bayanai yana ajiyewa to dai zai fara rubutawa ya wajen shekara ashirin yana rubuta shi a lokaci wani lokaci cikin lokuta kawai sai ya samu malam kawai sai ya jinge algatu malaya ba littafi ya cika a littafin na gaji na bar shi haka wallahi sai aka je a gaya ma sarkin da ke mulki a lokacin sai ce ina ba za a ba wannan aiki ba ji a kira shi an ga mutum mallan yaya muka da aiki ya tsaya ce to wallahi ranka ne na gaji kaza da kaza da kaza ce dan Allah duk abin da kake da bukata ka fara dole a ci gaba da aikin ne to ni ba na bukatar komai abu amma wannan karfin gwiwar ma da ka bani ya isa domin dama cikin tarihi shi ya ya tabbata cewa mutum ne mai matukar gudun shigewa sarakuna da shugabanni an ta ba shi mukamai iri daban-daban alƙalanci wazirantaka da yaƙi karba ko a wannan lokacin ma wanda an ba shi dama ya faɗa abin da yake buƙata na larurar rayuwa da za a ɗauke mishi ya aiki cewa amma tun da har ya lura cewa ashe suna da ijaz a aikin to zai ci gaba Allah ya gafarta mishi bari mu ga abin da malam yake faɗa a nan ya gama rubuta littafin in ba na manta ba na ga zai ambata a shekara ta ɗari biyar da hamsin da tara bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama sai ba ɗansa akwai ɗan shi wanda shi ma malami eh ɗan shi babban malamin hadisi ne da ya gaji ilimin sa da shi da Abu Sa'ad al-Sam'ani sune manyan ɗaliban sa wannan ɗan nashi ya ƙara ya kwafe littafin tare da gyare-gyaren da yake ganin ya kamata musamman na canza inda aka sa wasu maganganu a mai da su gaba ko a dawo da su baya sannan ya zo ya mai imla'i ɗan yana karantawa baban yana gyara inda ya kamata ya gyara ya ce to wuri kaza sa kaza wuri kaza ka rage kaza mujalladi 80 ne ba da ba kama manta mujalladi 80 ka kirga haka mujalladi 1 2 3 muna nan da shi a cikin library galibin mu ni dai duk da karambani na dai ba ni bincike na musamman ba na zuwa kan lissafi tsoro ma yake ba to duka shi da ma guda 80 wallahi da ka ganshi da ka so gara irin wannan yanzu zaka iya rena irwaul dalil kana ganin shi guda tara ko zaka rena shi ka bu ka bu dare ka ce bari ka karance shi amma 80 da ba ai sai mutun ya ya shirya a wannan zamani na kasala haka a zamanin nan na kasala Allah dai yayi mana to a dan ya sake a gyarawa suka yi kamar shekara biyar zuwa shida suna wannan gyaran har zuwa shekara ta ɗari biyar da sittin da biyar lokacin ne aka gama aka gama cewa to littafin nan is ready for publishing and distribution a haka ya sake shi Allah ya gafarta musu bari mu ji abin da malam ya rubuta anan yake cewa tarihu dimashqa للحافظ أبي القاسم علي ابن الحسن ابن هبة الله ثقة الدين هكا أيك مشي كراري المعروف ابن عساكر المتوفى سنة واحد وسبعين وخمسمائة سمى الحافظ ابن عساكر هذا الكتاب ابن عساكر يا كرام التاف بسونا تاريخ دمشق تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها وتسمية من حل من حلها من الأماكن tarihin garin Dimashka da ambatan falalolin garin Dimashka da bayani akan sunayen waɗanda suka zo garin cikin manyan mutane a ustaza binawahiha ko wanda suka ratsa ta gefen garin ma'ana ko dai ka shigo Zaria misali ko kuma ka wuce ta Gwargwaje sai dai za a sa sunan ka ci ko ka shiga Kaduna ko kuma ka bi ta bypass duk kana nan a cikin lissafi a cikin wanda suka zo Kaduna ko misali yace a min waridiha mutanen da suka zo garin wa ahliha da mutanen garin yufhamu min hadhihi tasmiya annahu arraha li madinati dimashqa fi marhalatin ma in ka kalli wannan suran zaka ga cewa to yana nufin yayi tarihin garin dimashqa ne a wani lokaci sananne aw fi asri ko kuma a zamanin sa wallazi ya alifu kitabi yara annabi na asakira lam yukhassis dimashqa aw nawayiha faqat amma ka kuma karanta sai ga ba iyakar dimashku ya tsaya ba bal ta'addaha fil kalam ya tsallake ta faka ta bal bilad sham kulliha yayi magana akan sauran garuruwan sha irin shams da lubnan da bahrain da makamantan su ah yace ah wa yasbu takhassus fi tasmiyat qasir al ihaba bi madmun shumuliyat al kitab wal madi wal tarajim allati tatarra'a ilayha zaka zaka ga sunan yayi kadan ka kalli yawan abubuwan da ya magana akai wa qad khassa ibn asakir al-mujallad al-awwala bi fada'il sham ibn asakir ya ware mujalladi da farko ya magana akan falalan garin sham ne kawai malami ne jama'a mai basira dan haka sai dai fara da hadisan falalan sham da sauran maganganu labarin annabawa da suka kiza zahabi ne yake cewa kana hafizan fahiman mutta muttaqidan zaka yana da zurfin tunani yace basiran bi hada sha'r yace wala kana lahu nazirun fi zamani bai da a zaman yi magana akan wafutuhi shami amma yaƙi yaƙin da aka yi da ƙasar sham musamman zamanin sayyidina umar da bayan sa malam yace wa ba'd al mujallad bi khidati dimashq wani bangaren mujalladi kuma wani mujalladin daban kuma an yi bayani akan plan ɗin garin yanayin tsarin birnin garin wa zikiri masajidaha da ambatan masallatai wa kana'isaha da cocina wa abwabiha da kofofin garin wa duriha da irin gidajen garin wa anhariha da koguna wa kanawatiha da kuma wato abin nan kenan kanawa sune kana wurin da ake jan ruwa wanda ba kogi ne na Allah da Annabi ba thumma bada'a itarjama li kulli man dakala sannan ya fara ainihin wato tarjama ga duk wanda ya zo garin ainihin wato Dimashqa a wujtaza bi nawahiha min abna'i min anbiya'iha ko wanda suka shiga garin cikin annabawa wa hudatiha da wato masu kawo shari'a wa khulafa'iha da da shugabanni wa wulatiha da gwamnoni wa fuqa'iha da malamai wa qudatiha da alqalai wa ulama'iha da malamai masana wa ruwatiha da masu riwaya hadisai wa qurra'iha da makaranta alqur'ani wa nuhatiha da malaman nahwu wa shu'ara'iha da mawaka wa ruwadiha da masu ruwaye waka kowa da yake da wani wanda ita da aka ambace shi innahu yu'arrifu fihi bi jawarib jawarib min al-zahiyati wani lokaci ma yakan yi tarihi kafin musulunci haiku yutarjimu lirdali min al-jahiliyina wal mukhadramin yi tarihin wasu mutanen jahiliya da mukhadramai wanda suka zauna kasar Dimashq arafu Dimashq wa amala wanda suka san Dimashq ko gefanta aw hallu biha ko suka zauna a garin a wuce ta zubi na wahiha ko kuma suka ainihin buta gefa min wa wa min min waridiha wa ahliha ko wanda suka zo garin koyar garin kama ya kulu fi unwani kitabi kamar yadda ya faɗa kuma huwa yu'arifu sirar nabawiyya bi jawanibiha sannan zai magana akan sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci janibobinta walilladhi tasala biha wa natada anha da duk abin da ke da alaka da sira kuma fiha kuma kana fiha min ahda da duka labarai da kisoshi da yaƙe-yaƙe da sauransu zalika hina yabda'u kitaban kitabahu bi sirati nabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yukhassis lidhalika nisfan mujallad kusan rabin mujalladi ne sira din ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhani mujalladi ne summa huwa yatarjumu lil khulafa'ir rashidina radiyallahu anhu sannan ya tarjuma ga halifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita sirar tana nan yanzu ka a yadda aka buga shi zaka ta sira mujalladi na uku da na hudu ne shine sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin na bakar kuma mujalladi guda ne shine mujalladi na 30 dukkanin shi tarihin na bakar sannan tarihin sayyidina Umar shi ma mujallaji guda shine mujallaji na 44 ba a jere suke ba dan kowanne sai ya zo daidai shekarar mutuwarsa kuma gani sai kuma tarihin sayyidina Usman a mujallaji na 39 completely shi ma tarihin sayyidina Usman tarihin sayyidina Ali kuma shi ma shine mujallaji na 42 haka suke a rarrabe da haka littafin yana da wuyar yana da wuyar mu'amala ga wanda bai san kanshi gaskiya gashi da yawa kamar da muka ambata a a akwai wani abu da ya faru a a tarihin sa bayan rasuwarsa bayan da ya gama littafin bayan rasuwarsa sai Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi kaga zamanin su daya amma ba suna da irin dan rashin jituwan nan na malami shi a bangare guda da kuma su maqadisa din dukkaninsu kowa na harka shi ta malanta kuma dukansu mashawarar malamai amma dai ba sa jituwa da suna bisa ɗabi'a sai bayan ya rasu ne sai shi abdulgani ya sa aka samo mashi kwafin littafin da ya karanta ya karanta sai ce lallai ya yi nadamar rashin koyon karatu a kowane malam ya yi nadama cewa ya aka yi sai da ya mutu sannan ya san falalar shi wanda kuma daman duk wanda yakan fara a ɗabi'a ce akwai mutane da dama ba su san malam Jafar Mahmud Adam ba ba su san malam Albani Zaria ba ba su san malam Sa'id Hassan Jingir ba ba su san malam Abubakar Gogo ba sai bayan sun mutu sai sun mutu ka ji kasar daya bi ko karanta shi babban malami ne an hana mu mu saurare shi Alhassan Sa'idu ko Jos ire-iren su ga sunan da yawa to sai ya ya shuɗe sai kuma ya ce ake cizon yatsa Allah shi ya malamin ci gaba da cewa فيأتي فتأتي هذه التراجم وكأنها تاريخ للعصر كله بالكثير من دقائقه التي لا نجد بعد مادتها عند غيره ذاك تاريخ الناس يا سودا wato kamar kace tarihin gaba ɗaya zamanin tun daga farkon musulunci har zuwa wannan karnin da yake rayuwa karni na shida wanda kuma wasu abubuwan babu su a wurin kowa sai shi wallati la تمتد في بلاد الشام وحدها بل في أقطار الإسلام كلها wanda ba iyakacin da kasar Sham ba duk kasar musulunci gaba daya haifun tashara haula ila arabu bil asl al umur duk inda larabawa suka yato a zamanin banu umayya min aqtar dunya kasashen duniya hudatan masu wa'azi au du'atan ko masu kira uwa da au ulama komandoji ne ko malamai واما منهجه في التراجم فقد رتب على حروف الايجاء وبدا بمن اسمه احمد يا جيران تاس ابسا حرف واتو الف با اما يا فara da masuna ahmad qabla man kana ismuhu ibrahim kaman masu ibrahim واعترف الحروف في أس... واعتبر الحروف في أسماء آبائهم والدارهم kuma zai sa masu suna alif a sunansu da alif a sunan iyayensu da alif a sunan kakanninsu kafin masu bakon da sauransu wa ardafa bidhalika dhalika biman urifa bi kunyatihi wa lam yakis ala haqiqati tasmiyati sannan ya bi bayar waɗanda kuma alkunyarsa aka sani ba san sunansu kuma biman bukira fi nisbati sannan wanda aka ambata da nisba biman lam yusamma fi riwayati da wanda ba a mutum shi ba baki daya وأتبعهم بذكر النسوة والإماء والشوائب sannan ya ambaci mata da bayi da waɗanda suke mata mawaƙa ya ambace su to bai a kitabu bi tahqiqi al-ustaz Salah al-Munajjid wa akhar waɗannan malamai ne da suna ce su suka yi aikin tahqiqin sa fi majma'il lughati al-arabiyya bi Dimashq akwai hukuma mai suna majma'ul lugha al-arabiyya ta Dimashq su suka yi finance wannan aiki wanda an yi shi tun 1954 walam ya kamulu ba su gama sun mutu biya bai ta haƙiƙi lafifi min al-muhaqqiqi sannan sai wata tawaga ta malamai kuma suka yi wannan aiki fi darul fikr bi dimashqa wannan da aka yi a 1999 ina jin shi ne irin wanda muke ci a wa huwa kamilun cikakke ne a cikin mujallati 80 kamar yadda muka ambata akwai gashi nan ya sa hashiya na irin wato ayyuka da aka jingina da aiki an yi mishi abiyar da yawa wato wasu malamai sun ci gaba daga inda ibn asakir ya kwana wasu kuma sun mai iktisari daga cikin abiyar din akwai na ɗansa shine alqasim ibn ali ibn hasan wanda yayi nashi zai din bai gama ba akwai zaid kuma na sadruddin al-bakri akwai wani zaid na abu hafsin umar ibn al-hajib izzuddin kenan akwai mashahurin zaitin da yaya sosai shine na birzali alamuddin birzali akwai na abu ya'ala hamza ibn as'ad wanda aka sai da suna ibn al-qala misi shi ma nashi an buga shi akwai muktasarat waɗanda ake multafin kala daban-daban da gaske akwai na abu shama al-imam abu shama ya mushi muktasar ya yi shi kala ya yi iktisarin kuma ya sake wani iktisarin da kala biyu da shi sannan akwai na ibn mandur mai lisanin arab ibn mandur na ambace shi koran nago wanda muktasar ne kusan ɗaya bisa uku littafin nashi mujalladi talatin da ɗaya kaga wancan tamanin shi kuma ya yi guda talatin da ɗaya shi ne muktasar ɗinsa akwai na abin nan badruddin al'aini badruddin al'aini abokin ibn hajar shi ma ya mishi muktasar akwai suyuti shi ma ya mishi shine ya sa mai suna tufatu al-mudkir tufatul mudakkir muntaka min tarikh ibn asakir akwai kuma har ila yau zain na abin nan abubakar ibn shuhba shi ma yayi wanda ya sa mai suna muntakab al-muntakab al-muntakab al-qasim al-muntakab lil-qasim ibn asakir akwai kuma na as-saffar safar shine fakiyatul madalis wa fukahatul madalis shi ma iktisari akwai na ibnu hajar ibnu hajar shi ma ya mishi iktisari sunan shi ta'liq min tarihi dimashq akwai kuma na abin nan isma'il al-jarrah shi ma ya mishi ya mishi abin nan ya mishi iktisari waɗannan malamai sun yi aiki akan littafin saboda yawansa da kuma ganin cewa yana da bukata akan gyare-gyare da sauransu kuma har yanzu duniyar musulunci tana kishirwar cewa lallai littafin yana bukatar ayyuka mabambanta wannan shi ne ƙarshen littafin ko ta yar ƙanƙanuwar khatima ba za mu karanta ta yanzu ba sai mun zo a magana akan littafi na gaba wanda zai gurgice ta wannan shi ne ƙarshen littafin nan na al-madkhal ila dirasati ilmin jarh wa ta'dil Allah cikin hikimarsa da iyawarsa ya ba mu dama ya raya mu mun sauke wannan littafi Allah ya sa mana albarka a cikin abin da muka karanta wanda yake ilimi ne gaskiya ne hakika ne Allah ya samu amfana da shi da mu da sauran ƴan uwa da suke bin mu ko suke saurara ko za su saurara daga baya abin da yake kurakure Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana Allah kuma ya sa mu cika da imani za a iya tunawa mun fara karatu wannan littafi tun a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha biyar daidai da dubu da ɗari hudu da talatin da shida a watan August August tsakiyar watan August a 2015 a lokacin ana farkon watan zulqa'ada ba na manta ba ɗaya ga watan zulqa'ada a 1436 kamar shekara shida ke shekara shida yayi abin ka zama injiniya daga lokacin to karatun ne kullum a rabin awa sai kuma wani satin ko sati in kuma ka wata kan ba da haka wannan littafin ai wata ɗaya ga wata ka wata ɗaya za ka karanta littafin shafi nawa ne gaba da shafi ɗari biyar kullum za ka karanta shafi goma sha biyar za ka tashi a wata ɗaya to amma ya muka iya abin namu ne duka part time suna wani karatu wa MBT long vocation course to Allah shi kyauta bari mu tsallaka kan mu ci da lokacin gaba ɗaya a tarikat sai mu tsallaka littafin al'imamu al-zahabi shi ne al'ibaru fi khabari man khabar ko abar za mu tashi a inda ma da yake sanatar samanina samar sanatar talatin wa samanina wa mi'atai shekara ta ɗari biyu da tamanin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malam yace wa fiha zafar al-mu'tadil bi harun ash-shari ra'as ra'as خوارج بالجزيرة وأدخل راكبا فيلا وزينت بغداد أولا شكرا المعتد الخليفة يجساء يكام ونتقدر يسنا هارون ابن عبد الله الشاري وندا يتاواي بنغرم موسي آه خرج رأس الخوارج shugaban ɗan boko haram a wancan lokaci bin jazira akwai wata nukta da ya kamata mu ambata anan a bayan mun tsallake ta mu ambata ta da kake karatun littafan tarihin musulunci littafan taraji in ka da ambata aljazira haka aka yi shiru to abin da yake nufi kudancin iraki inda yanzu ake ce ma garin kurdawa din da ka ji ambaci mosul wanda kudancin iraki ce wannan nukta ce latifa jiddan ni ban karanta da alƙali ba bakin malami na tita za ku kuma ku ji daga bakin malami za ku ji ana yawan ambata a ce wane wane a jazira yake ko ya ya ya yi je gari kaza ya je gari kaza aka cin sari ya je iraki ya je kaza sai a ce ya je jazira to in dai ka san ambaci wannan jazira din abinda suke nufi kudancin iraki yankin kurdawa mu kiyaye wannan to wa udkhila rakiban filan aka shigar da shi garin Bagadaza aka daura shi akan giwa aka daddaure shi wa zuyyinat Bagdadu aka yi Bagdadu kwalliya saboda ya damu mutane aka kashe shi daga baya wa fiha a wannan shekara da ya ila yau amara al-muqtadidu fi sa'ir al-bilad bi tawrid zawil arham wannan halifa al-muqtadid shaji na 400 da bakwai ga wanda bai gani ba muqtadid Allah ya gafarta mishi ya bada wani umarni cewa daga yanzu za a dinga baiwa zawul arham gado wa ibtalu dawawin almarawi mawarith zalika ya lalata dokokin da ake da su na gado a wannan lokacin wa kasura du'a'u lahu akai ta masa addu'a ana shi masa albarka wa kana qabla zalika a da can kuma min abtalis suru roots min al-iraq raman min al-majus akwai wani sarki na majusawa kuma wannan yankin da ake magana a wannan lokacin kusa da farisa iran ta kuma a lokacin kasar iran duk da sun musulunta amma suna da wasu al'adu tsofaffin al'adunsu na da al'adunsu na da waɗanda suka samo daga waɗannan sarakunan maguzawa shine ‘ya'ya ne kaɗai suke gado idan mutum bai da ɗa to duke shi ta zama ta sarkin garin da ka ana cutar mutane sai zai ce a'a za a bai wa sauran zawul arham gado waɗanda musulunci ya ce a basu gado ya hana wannan al'adar kwata-kwata sai mutane suke ta murna to matsala game da gadon zawul arham sanan abu ne a cikin zawul arham sun kasu gida ne akwai zawul arham waɗanda suke da gado wannan ba su ake magana ba ana magana a cikin musulunci akwai waɗanda ba su da gado su ne wato a makusantan mamaci amma waɗanda laisu asabatan wala zawi arhani abin zawi furudin su ba asaba bane ko ba su da fardi a cikin gado su ake ce mazawul arham galibin su zaka ga wanda suke daga dangantakar mata ne da da mamaci misali jikokin iyamaci ƴaƴan iya ƴaƴan kanwa ƴaƴan kanwar mamaci kaga ba su da gado a abna'ul ukht da kuma abna'ul bint kaga ba su da gado da banatul a'mam cousins kenan ko wato ƴaƴa mata wanda suke ƴaƴan ƙani ko wan mahaifi wanda kuna irin wasan ƴan uwa da su din kun hada kakanni kaga ba su da gado haka nan al'ammat kanwar uba ko yar uba ba ta da gadon mace haka nan khalat kanwar uwa wanda kake ce mata inna ko makamancin ta ba ta da gadon ka ta ba ka da gadon haka nan kakanni waɗanda suke wanda ake ce musu al-ajdad ar-rahamiyun da barista nan ku ne masu wannan harka bandura kana na san kana fahimta abin sosai kaka ai akunta da kake ce musu kaka da yawa waɗanda kaka ne wato a ce watakila ba kaka ne na kai tsaye ba haka a jira ko ‘ya'yan yayi da ƙannin kakanni ko kana da kaka wata ke ko kaka namijin da yake shi ne mahaifin mahaifinka ko mahaifin mahaifiyar kaga wannan shi ne kaka to yana da wa da ƙani da wa wanda suke uba ɗaya da wa wanda suke uwa ɗaya da wa shaƙiƙi da sauransu waɗannan su ne ake ce musu al'adadun rahamiyyu dukansu babu mai gadon ka. Ran malam fikin musulunci sun yi sabani a kansu. Idan ka rasa duka asaba da da asabul furut a cikin malaman fikin tun zamanin sabai akwai wanda suke ba waɗannan gado. Da gaskiya kuma ko malamin gado zai dan sabit ana ba su gado. Kuma ko a cikin su ma ka'ida shine zai shiga cikin rigan wanda ya hada ku dangantaka da shi. Ma'ana kakanka me ya kamata ya ci inda yana nan. To wannan kanin kakan sai ya ci wannan abu. ina jin haka ne ba na mata wannan katin gadon ni na dade da fita mace shi ba alƙali bane ni ba abin da dame shi to wanda ya kawo marban gado cewa nake tafi zuwa alƙali ko hada su da wani aboki na Iliya Hussein yana nan a a a shika shi ma yan gado ya kosa ya ga an mutu ana raba gado Allah ya shige shi almuhimmu sai aka ga waɗannan aka ce to duk ana iya ba su za a ci gaba da ba su gado idan ta kama aka fita daga batun wancan Rahman al-Majus wani wani kafiri ne wanda shi ne shugaban su akwai maganganu da zaka duba game da wannan matsala ta gadan zawul arham za ga al-Imam Darimi ya kawo hadisan a cikin sunan dinsa inda ya magana akan babu mirasi zawul arham haka nan Ibn Abi Shayba a cikin musannaf dinsa ya kawo asar makamancin haka da ma da tafan da tafan furu'a da mutawwalat za ka ga bayanai akan haka insha wallahu a'lam almuhimmu dai a wannan shekara aka hana wannan zalunci wa fi hatta amr ibn layth as-saffa wa rafi ibn harsama fan hazamat juyush rafi wa haraba a wannan shekara aka samu karan fada tsakanin amr ibn layth as-saffa da rafi ibn harsama rafi ibn harsama shine sabon gwamnan Khurasan a lokacin wanda Muhammad ibn Fahir babban gwamnan ya nada shi shi ma a wannan shekara ce aka kashe shi wannan abun abokin rigimarsa Amr ibn Layth ya ci nasara akan shi wa saqa safaru wara'a safar ya musawun shi fa adrakahu bi khawarij fa qatalahu ya riske shi a khawarij ya kashe shi wa kana al-mu'tadil qad azala rafi'an an khurasan daman an cire rafi'u daga khurasan wa sta'mala alaiha Amr ibn Layth ya Amr ibn Layth ya sa Amr fi sanati 79 suka ci gaba da rigima fa baki rafi'un birrayy rafi zo na garin rayu kamar kace Tehran kenan a yanzu wa hadana mulukal mujawirina ya ya ainihin yi sulhu da sarakun da ke kusa da shi wanda ake da alawi ya kira zuwa ga azo abi jinin sayyidina wa fiya wasat taqadimu amr ibn layth lil mu'tadi min jumlatiha mi'ata hamli hamli mali a wannan shekara aka kawo kuma wato kyaututtuka waɗanda shi amr ibn layth ya yi kowa da halifa mutadid wanda aka ce yawansu ya kai kayan raƙumi ɗari biyu na dukiya wafiya tufiyar ƙudwa al'arif sahal ibn abdullahi tustari al-zahid fil muharram akwai wani mashahurin zahiri wanda ga ibn taymiya ya kawo maganganun shi a cikin littafin al-hamawiyya da kuma littafin da muke karanta yanzu al-istiqama sa'ad ibn abdullahi tusday wani babban sufi ne to a wannan shekarar shi ma Allah mai rasuwa 283 ya rasu an nahawu min 80 sanatan shekarar sa kusan 80 a duniya walahu mawa'id wa ahwal yana da wa'azozi da halaye wa karamat da karamomi wa kana min akhbari mashayikh alqawm na daga cikin manyan shehunan mutanen wato ɗan ɗan da yake wa fiya abu muhammad abdurrahman ibn yusuf ibn khirash al-marwazi thumma al-baghdadi al-hafiz sahib al-jarh wa at-ta'dil akhadha an abi hafs al-fallas wa tabaqati a wannan shekara har ila yau Allah ya rasuwa wa malam baban muhammad abdurrahman dan yusuf dan khirash al-marwazi mutumin marwa ثم البغدادي sannan kuma zaunin bagadaza al-hafiz babban malami sahibul jarh wa ta'dil malamin jarh wa ta'dil akhadha an abi hafs al-fallas wa tabaqati daga cikin malaman sa akwai al-fallas da aka sani abu hafs al-fallas qala abu ahmad ibn ali ibn ali al-jurjani a cikin al-kamil yace ma ra'aytu ahfaza minhu ban ga wanda yake haddan wannan bawan Allah ba wa kala bakar ibn muhammad al-basri malam bakaru shi kuma sai yace yace sami'tuhu yaqulu naji shi yana cewa sharibtu bawli fi talabi hadha ash-sha'ni khamsa marrat yace so biyar ina shan fitsari saboda bala'i da yunwa akan neman wannan harka ta ilimin hadisi imamu zahabi da tarihin wannan malami a wurare musamman wurare biyu a cikin siru alamin nubala da a cikin al-mizan ya yi maganganu wanda suke sa da matuƙar muhimmanci musan su yake cewa bayan da ya kawo magana ibn adi din nan da kuma ibn adi yana cewa zukira anhu shay'un min at-tashayyu an ambaci wani dan abu game da shi an ci a kansa wa arju Allah ya ta'ammada al-kadiba yace amma ina fatan ya zama baya yin ƙarya da gangan kire da sauran shi a cikin sai ya ba da labarin kuma cewa ya taɓa rubuta littafi mai suna masalihu shekai wai ababen Allah wadarai da aka ruwaito game da abubakar da umar abin da ya faru shi ne zaman shi a bagadaza ya yi halin na yan shi'a ta ƙiya zai bayyana shi'ancinsa sai in yana cikin hawas ɗin shi kawai in ya ja wani hadisin zai ce wannan hadisin daga ni sai ku kawai muke aiki shi ko kuma ya dinga ruwaito hadisan da ya san ba su da inganci wannan ta sai suka kalli zahiri sai suka sai suka bashi credit amma zahabi da yago sai yake cewa a cikin siyar yace kana da ya ambatar magana sai yake cewa hara mu'assirun makhzulun yace wannan malami ne wanda ya tuntube al'asar malami ne mai tuntube makhzulun kuma abinda abinda yake tababbe ne ya samu tabewa ya ce kana ilmuhu wa balin alaihi ilminsa ya zama mashi bala'i wasu ayyuhu balalan aikin shi kuma dukkanin ɓata ne ya ce na'udu billahi mina shakari Allah ka tsare mu daga tsiya kaga wannan ya daga cikin adalcin da aka san malaman hadisi ce yanzu wannan bakatun malamin hadisi ne hafiri ne imani ne na jarhuwar ta'adib amma da ya zame ba su kyale shi su biyu ne suka zama zakka ta ƙarshe a cikin malaman hadisi da shi wannan da kuma ibnu uqda ahmad ibnu muhammad ibnu sa'id ibnu uqda shi ma haka da ainihin ibnu ali ya kawo shi yace ra'aitu mashayikh mashayikh bagdada yasiquna sana'a alayhi na ga malaman ƙasar Bagadaza suna Allah wadarai da shi ya ce littihamihi bin rafi zaka in dai ahlus sunna ne malaman hadisi su ne ƙarshe wajen adalci yanzu kaga mu da irin mu ne mutanen yanzu za a ce tunda namu ne a dai sun yanda za a yi a cikin jam'iyyar mu yake a kau da kai ba ga muke bin malaman hadisi su ba sa yin haka a wurare da dama zahabi za ka ya ambaci magana daga gare shi kaje karanta a cikin musamman mizal iqdal yana yana magana akan wani yace ibnu khirashin ya ce kaza yaron da yace ce a wannan ba mai rauni bane ya kai barafidi kad wa saqaw fulanu ya rafidi ce kai din shi'a kamar yana magana da shi ido da ido ce kai din shi'a to wani ya amince da shi kad wa saqaw ahmad ibn ma'in ya rafidi haka za ka yi kira shi da wannan suna kaji anan yace sa'ayuhu wa balan alayhi ilmu huwa balan alai kana ilmu huwa balan wa sa'ayuhu balan wannan a cikin a cikin siru alamin nubala yake an tada masa idan ka koma cikin mizanul ijza nan ma da ya kawo sai yace yace hadha huwa al mu'assir wannan shine malamin nan da ya tinkide allazi dalla sa'ayu wanda yake shelala shi fa innahu kana hafila zamani malami ne na hadisi a zamaninsa wala hurrihnatul wasi'a yayi tafiye-tafiye masu fadi wal istilahul kathir yayi leke-leke masu yawa wal ihata ya kewaye da ilimi yace ba da haza duk bayan wannan faman tafa'a bi ilmi bai more ilimin sa domin more ilimi shine aiki da shi dole za ka karanta hadisi ka san shi ya san ka har ana karɓar maganar ka a cikin wata hadisi sannan kuma ka bige da zagin sai na bakar da Umar ai ba za ka ka ba san ba za a yi maka wata mujamala ba da haka yanzu mu san wannan jama'a a cikin tawagar ilimi alramomi ne ku malaman hadisi ne fiqhu ne gaskiyar ku da aqidar ku ita ce ma'auni gaskiyar wani da aqidar sa mai kyau ita ce za a karbe shi in yana da aqida mai kyau ko da ya samu tuntube a wani wuri sai a kawo da kai amma bai da aƙida mai kyau to komin kyan sauran aiki duka ba su da kyau to kuma ka gangaro da wannan a cikin harkar rayuwa musamman batun neman aure dan ka ga mutanen ma aka ce ana neman aure yanku a je a bincike tambayar da ake kawai yana da sana'a certificate din shi nawa me ya aiki shi a ce ai wallahi yana da aiki ya ma kaba wani gidan ruwa kwanan nan a gelle su ta ai ai baka san baka san ai shakon da ka gari masu kaza ya gwada na idan nashi ne yayi kuma wallahi duk da tawan angon da suna da suna mutuna yana mutunta kowa a ina yake sallah ba za a dafu ba su waye abokan shi ba za a dafu to in aka ce amma mutu labarin kamar ana tuhumar shi da shi a ce ba wannan wallahi sharri ne kawai shi ne ba ruwan shi kuma da haka ta dauki ya abai shi kaga wannan wannan jama'a tabewa ce kuma ahlus sunna muke wannan kurakuran ya kamata abu na farko za a tambaya menene aqidar sa kun tuna maganar mal albani da ya canza dadewa Allah ya gafarta mishi game da aqidar lankwame da ya shiya suke da ita har yanzu suna yin ta ba ɗan shi'a suna da wannan dabara tunda a cikinsu akwai wanda suke ɗan shi'a ne frontliners kan gaba suke an riga sun su akwai kuma backbenchers na baya-baya kasan cikin kowane al'umma kowane wanda yana shi'ar amma ya fito ne ko a sunan dan boko ko a sunan likita ko dan kasuwa amma su suke financial shi'a ta ƙasa waɗannan ma mawukatan da ake kashewa kullum su ba sa ma financial ɗinta don ba su da kuɗi amma suna nan a cikin ɗan boko cikin akademiya cikin lauyoyi cikin injiniyoyi cikin ma'aikatan gwamnati su suke ba ta financial bashi sai ya da sunan kawai ai shi dai musulmi ne ya ga yanku yana so kuma da kwaɗayi da neman suna a ɗauka a bashi ko an ce musu ɗan shi'a ne ba za su yi ce ai baya yin muzahara ko a ce ai an taɓa ganin ma ya yi posting ya zagi zazzaki duk suna yi ɗan shi'a galibi wannan yan akademiyan ba sa shi da zazzaki ka san wannan su yan hamza lawal ne da sala zaria da wancan da aka kashe turi su suke bi kallon zazzaki suke wani ɗan fashin mukami ma a shi'a wanda wato ba shi ya kamata ya zama shugaban shi a suna kuma kallon jahili to wannan yana daga cikin wato tabe wanda muke da tamo alusun na yi tunan labarin wata yarinya a nan zariya a kan shi da dadewa haka aka ba yan shi a ita Allah ya saka wa sani Yakubu alheri lokacin nan shi ya dinga sa'ayi ya kai ya kawo a hana auren nan iyayen suka ce su san da musu da shi mutumin kirki wata rana kawai sai ga ta a cikin muzahara ta shi'a tun ba hana muzahara kuma yarinyar nan da qur'anin ta da sunnar ta ta yi islamiyya duk malaman da cikin dariya sun sha wahala da ita suna nan da yawa haka suna yi ma 'yan mata haka suna yi ma zawarawa sun- zawarawa ma da ke da vulnerable sun fi samun abin nan a wurin su kaga ba zawara wanda mijinta ya mutu ko aurenta ya mutu eh, dama ita abin nan ce kamar kamar kamar gwanda ke laushi ne da ita duk wanda ya nuna mata ya nuna mata kirki za ta za ta saurare shi dan yanzu ita ba ta da wani mukami ba ta jiji da kai irin na budurwa ba ce take jiji da kai tana zaba har ta kwanta in bata in bata samu sa'a ba amma bazawara tana neman waye kawai zai kare mata mutuncinta ya ba ta wurin kwana ya ba ta abinci ya kula da yayanta da ka sai ka ga wallahi a nan cikin jiko aka yi wani tun tana tun tana ta kaba wani shaitanin ɗan shi a ya dinga aiko mata da kyaututtuka turare rabin buhun shinkafa sallah ta ratso an so mata nama irin na kakkawan nan a kawo mata shikenan in ya zo ya fakin da mota a fito da yaran zai kai su makaranta shikenan kawai mace yadda wani malamin yake cewa ya ce in ka sakin mace fuska yadda sakin maka ce before you know it ya tafi da imaninta mu kuma alu suna muna ta muna ta musu sai da ta gama ta kaba ya yi mata ya bijiro mata da magana aure kawai ta yadda kafin a ankara kawai ya aure ta. sai da ya aure ta aka ankara da kyar aka kwato ta wasaki da kyar to kaga irin wannan dan ma an samu juhudi daga wasu ɗan uwa amma wani da da yawa dan ba wanda ake haifa a shi'a babu fa abawahu musawidani aw yuzassirani ba wanda ake haifa a shi'a ko da iyayen shi shi'a muna da nasi ko amma haka suke laƙume 'ya'yan mutane suna mai da su shi'a to shi'a suna wannan idan ka je a wasu yankunan inda kiristoci ke da ƙarfi irin plateau irin taraba suna irin wannan inda suke cakuɗe ɗaya sai ka ga yarinya musulma ta auri kirista wani kuma zai lallaɓe ta har sai ya mata ma ciki tukunna ka ji fa ka duba irin zafin kan aƙidar malawal fa eh haji yana da kanwarsa ta aure dan shi'a mahaifin bai yadda ba ya zagi zazzaki in shi'a suka je suka mai horo a shi ma ga living example to wallahi da ma sai mun shiga sai mu eh zato a cikin ahlus sunna ubangiji Allah ya tsare mu da wannan jam wannan kansa ce kansa kansa ce ta kama jiki sai dai a yanki wani lokaci ko an yanki ba ta riga ta haura suna nan mala a cikin mutane da yawa suna nan a cikin mutane da yawa sun kuma yi penetrating kuma Allah ne kawai yake mana maganin su wallahi mu mu shirya musu Allah ya ci gaba da mana maganin su almuhimmi da shine wannan mas'alar da ta faru shine muke kwatance da ita a samu ko da malami ne ya zama yana da aƙida irin ta ɗan shi'a ko wata aƙida mummuna wajibi ne a bayyana wannan abu ba za a yi shiru ko a yi mujamala ko a ce tunda namu ne ko a cikin mu yake kawai a a kau da kai ba ba za a yi haka idan kaga su za a ji sun yi ma wannan malamin Allah ya gafarta musu gaba da to irin shi kuma kamar da fara shi ne a wancan ibn hukuda su biyun nan su ne su ne tsakka a cikin malaman hadisi gabaki daya waɗanda suke mashahurai wanda suka samu wannan matsala Allah shi ya wa fiya tufiya qadir qudat أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن الشوارب الأموي البصري وكان رئيسا معظما دينا خيرا روى عن أبي الوليد الطيالسي وجماعة وأن شكرهم إلى وبر الكالي وتمتم كسر بصرة شين أبو الحسن علي بن محمد ابن عبد الملك ابن أبي الشوارب الأموي mutumin garin Basra ne ya kasance shugaba ne abin girmamawa mai kula da addini mutumin kirki daga cikin malamansa akwai abul walidi al-tayari wa biya muhammad ibn sulaiman ibn al-harith abu bakr al-baghandi sai kuma malam muhammad ibn sulaiman ibn al-harith abu bakr al-baghandi haka ake karantawa baghanda malam malam mitajul arus az-zabidi yake cewa baghanda wata alƙarya ce cikin alƙaryun ƙasar wasita wani ƙauye ne kusa da wasit shi kuwa abin nan bai ma ambace ta ba ba ganda to ake ce mashi albagindi muhaddis wasit mashhur nazala bagdada wa haddatha an muhammad ibn abdullah ya sauka bagdada yayi karatu abu muhammad ibn abdullah al-ansari kenan wa ubaydullah ibn musa wa kana saduka mutumin kirki ne mai gaskiya wa huwa walidul hafidi muhammad ibn muhammad shine baban al-imam muhammad ibn muhammad ibn sulaiman ibn al-harith al-baghandi as-saghir wanda wani babban malami ne cikin malaman hadisi rasuwarsa shekara ta 310 a cikin labarin sa akwai abu mai ban sha'awa da ya faru da shi yayin mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su da yawa duk mutane sa su cewa annabi musu addu'a ana zuwa kan shi aka ce kai wa kake kake so sai ce ni ina so in san da a'amash da mu'tamir ibn Sulaiman wa yafi karfin inganci a hadisi shi abin da kai ke sai sai ce ya rasulullahi ayyuhuma aqwa fil hadith a'amash aw al-mu'tamir ibn Mansur ibn al-mu'tamir sai annabi ya ce mishi Mansur Mansur Mansur kawai sai ya farka shi abin da kawai ke ma kenan a cikin bacci ma da rabar shi kawai ta hadisi Allah shi tota malamai ke kun tana wanda baka karanta zai mutu aka ce me kake so ya ce zan mutu da bakin cikin hatta zan mutu ina tunanin hatta ina jin zaddat ne ko eh ka san rayuwa duk abin da ka rayu kana yin shi to shi zai dinga shigan maka rai shi zai shi za ka fi damuwa da shi ran nan man dawo yana magana Allah ya saka da alheri kwatance akan wasu wani mutum da ya zo mutuwa ana lakana mai kalmar shahada yana ta lissafin kuɗi shi kuma yana ta miliyan kaza da miliyan kaza abun wani saboda iya rayuwar shi abin da ya sani kawai kenan ana ta cewa kace la ilaha illallah yana ta lissafin kuɗi to abun wani akwai kaza abun wani akwai kaza wa fiha tamtam al-hafiz abu ja'far muhammad ibn ghalib ibn harb ibn zabbi al-basri sai kuma tamtam tamtam shine wato mambiri kenan ko mambiri shi ake cewa tamtam mutum yana magana yana yawan tsamin baki yawaita faɗan ta'un da mimu shi ake cewa tamtama tsamin baki shine sun ji suke cewa mamiri ko mamiri m u m b e r i n g mom berry kenan ko haka suke ce mishi to wannan lakabin shi kenan al-hafiz Abu Ja'far Muhammad ابن غالب ابن حرب الضبي البصري في رمضان ببغداد يا رسول أكرم بغداد روانا بن نعيم وعفان كما لما سأقول أبو نعيم الفرد بن دكي وكما عفان ابن مسلم وطبقتهما لسأول إنس إنس مسلم ابن إبراهيم التبوزكي لمسدد وصنف وجمع يا تسنيفي يا تترى أين لتفاي مبمتا الله يغفر تاوس Um, bari mu karasa wannan shi ko wannan dan karamin zafin dama shi kushi da ran miki yayi kuma Allah ya so yanzu shi ma zamu gama shi shine littafin a nubza min tarihin nahwi wa akhbari mashahir an-nuhat zamu tashi tarjuma ta karshe shi ma a cikin littafin a ran nan aka tana wani dan uwa dalibi yamma wani istiraki mai muhimmanci a littafin kawai tambaya na ya ce me yasa babu tarihin ibn hisham a littafin so shi wallahi ba san da haka kuma gaskiya ne wannan gyaran ya ce da haka ina dawowa gida na fara rere tarihin ibn hisham zan saka a cikin nuska ta dan zan sake bugawa dole in sani shi dan ban san yanda aka yi na tsallake shi tunda dai an ce wa akhbari mashahirin nuhat labarin mashahuran malaman nahwu to ko akwai zalunci da kusuri a lissafin mashahuran malaman nahau a tsallake ibn Hisham gaskiya saboda Allah Allah ya fi mu da ku da ba wanda ya gaya mu a cikin to sai Ali na'ibi Suwaid malam Ali na'ibi Suwaid Allah ya gafarta mishi an haife shi ta 1937 ya rasu a 1998 sunan shi Ali ibn Na'ibi min usulin nufawiyyati fanife ne asalin shi amma haihuwar garin Kano. Min khiriji madasatul ulum al-arabiyya fi bidayati sittiniyat. Sannan yayi graduating daga SAS ta Kano a farko farkon 1960. Hasala ala lisan min al-Azhar. Sannan yayi digirin farko a a jami'ar Azhar a 1967 كما حصل على ذلك الماجستير في الدراسات العربية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة sannan kuma ya yi magister a American University a Cairo ya gama wannan a 1971 wa kana ya tawakkadu zaka'a ya kasance yana tumbatsin basira Allah ya mishi basira tana tumbatsa sari albadihati yana da tsaurin riska abubuwa wa shagufan bil qira'ati wal mutala'a yana kuma da yawan karance-karance da bincike. Kazal Ustazu Suwai hayatahu muhadiran bi kismin lokacin arabiya jami'aci Bayero Kano. Al-Ustazu Suwai rahmatullahi alaihi ya gama rayuwar shi gaba ɗaya a ainihin wato jami'ar Department na Arabic a jami'ar Bayero a nan ya rayu lattara har zuwa profesa har yayi ritaya ko har yarsu. وقد بحق استاذ اساتذه اللغه العربيه في شمال نيجيريا kuma ana kallon shi a matsayin malamin malamai kakan malamai a harkar larabci a arewacin Najeriya wa mutashina sannan examiner wa bahitan mai bincike wa naqidan mai tattauna matsaloli na taɓa ganin shi ɗaya muna jama'atu na jin muna ko JS2 ne ya taɓa zuwa ya mana lecture yana shan taba Allah ya gafarta mishi wani baki haka gani da shi kawai amma duk malaman mu na Arabiya to galibi ɗaliban shi a lokacin ma ni dai wallahi ba na iya tunanin gane ma me yake I was irin two young suna jin magana ma me yake magana kai amma dai mun zauna muka saurare shi wa qad haddara wa amla wa allafa wa takharraja bihi al-kibar ya gabatar da muhadarori ya yi shittan karatuttuka ya rubuta littattafai kuma ya yaye manyan malamai yanzu ɗaliban shi sune manyan professors na arabiya a ƙasar musamman arewacin najeriya duk wani professor arabiya da ka sani a uk don ka bibiya za ka ga ɗalibin shi haka a ɗan fodiyo haka a abu haka a kaza duka ɗaliban shi ne ko ɗaliban ɗaliban shi ya ce wa shagala manasiba idda da jami'ar bayero kano sannan kuma ya rike mukamai daban-daban a ainihin wato nan biyu ke da hattar ta ka'ila mansubin na'ib mudirul jami'a da idari har ma an taɓa ba shi deputy vice chancellor admin wala hu kitabun fi ta'riri rabbil asqam alwarid fi salati jawharatil kamal akwai salatin ɗan dariƙa din nan jawharatil kamal wanda yake cewa ba a yin shi da alula Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatir rabbaniyyah aliyaku da sai wane ne wane ne kan da ƙara safo banda alula to wannan salatin kun san ana rikici akan wata kalma da ta zuwa cikin shi Allahumma salli wa sallim ala alal wane ne al askamtan karshe ne to zan yi kira salatin ba wallahi wai su suna cewa sigatul mubalaga ne na al mustaqi sai suka ce al askam ne ko a ce ashaddu istiqamata sai suka bai da shi al-askam abokan hamayyar su suka ce al-askam shi ga nan balaga na saki akai ta wannan rikicin akai ta wannan rikicin to a matsayin shi nan masani sai aka nemi ya wannan rubutu ya bayyana ra'ayinsa ya rubutu kuma gaskiya su wai dan dariƙa babban malami ne amma a sufiyai sai rubutun sai karkata janaha fi ila tasbihi annal lafza sigatu mubalagatin lilabdil mustaqim ya karkata zuwa ga cewa almustaqim ne daka al-asqam shine siga mubalaga shi wallahu a'lam ni ban taba karanta binciken karantawa mai tafi ba balanta na ya hukunci akai amma na yi tana mala albani namu Allah ya gafarta mana mu da shi gaba daya ya taba ambatan wannan matsalar ta ana karatu a muciya kuma ya karkata zuwa ga cewa wannan abin da malam Suwaid yayi ya yi shi ne bisa rashin adalci na ilimi ban sani ba ban taba karanta ba gaskiya amma ni ma na na dai ga wasu malamai sun yi bayani akan shi wallahu a'lam idan kana so kai hukunci akai hukunci na ilimi kai ma abin da ya kamata sai ka koma ka je ka nemi wannan bahar littafi ne karami ya zama dama kuma kai ma masani ne a arabiya sai ka karanta sai kai hukunci mujarrad shine abin da ilimi yake hukunta ko da saƙin ne ko al'asƙam ne ko mustaƙin ne wannan dai bai ba salatin dama ya zama salati karɓaɓɓe ba tunda dai akwai matsala a kan shi bai da isnadi wannan ya ishe shi matsala rashin isnadin wa yadhharu min khilal kitabi suwarun min asbab mushkilat an-nahw al-arab yana da shafi mai suna suwarun min asbabi mushkilat an-nahw al-arab lil ustadi annahu ta'akhkhara bi ba'd al-bahithina alladhina sabaqu fi ilani qalaqihim tijah an-nahw al-arab akwai su malamai da suka rigaye shi musamman malaman misra wanda suke ganin hanyar da ake bi wajen karantar da nahawu tana da matsala cewa malaman nahawu na da sun cika shi da abubuwa wanda suke babu buƙatar su ilal tsawani wa tsawali din nan ta'alilat nahawiyya da da da ainihin wato a a a a mahzufat da takdirat suna ganin ya kamata a tsarkake nahawu a tace shi a rereye waɗannan abubuwa ga alama in ka karanta wancan littafin nashi sorun min asbabi mushkilatin nawal arabi za ka cewa lalle ya ta'asirantu da rubuce-rubuce na malama faqad qara al ustaz suwai muallafati ya karanta wannan tafsir wa yabdu annahu ujiba kaseeran bi haula al-nuhat kuma ya sun burge shi suwa ne adda'ina ila taysir masu kira zuwa ga a gyara nahwu ibtida'an bi ibn mudahil al-qurtubi ibn mudahil mu da makaranta a baya ثم النحاة المصريين sannan ka bi baya da malaman nahu ɗan misra al-mu'asiri wanda suke ɗan wannan zamani a lara'asihim a kan gaba cikinsu akwai wato littafin dirasatun naqdiyya fi nahw al-arabi na doktor abdurrahman ayyub don wannan abdurrahman ayyub din ya ma zo nan Najeriya ya karantar a UK yayi sabbatical a UK daga Azhar ya shekara biyu ina jin biyu kenan kan da nawo kaga babu mamaki ma sun ga muke sun tattauna sannan a akwai kuma shauki bai ya tafi da dama da yi a cikin su akwai taysirun nahwi ko kuma madarisun nahwi shi ma a ciki ya kawo waɗannan ra'ayoyin akwai kuma doktor mahadi al-makhzumi shi ma yana da nahwu littafin nahwu wanda kokarin su cirewa nahwu ababan da suke ganin cewa matsaloli ne to shi ma a cikin wancan nashi na littafin na surun min asbabi mushkilatin nahw al-arabi yayi wannan kokarin na gyara da yake ganin ya kamata a yi ma ilimin nahw wa min ara'i ustaz suwaid allati yara annaha satusaidu fi taysir an-nahw درس النحو العربي الدعوة إلى الانصراف عن نظرية العامل ومنع تأويل الصيغ والعبارات. لقد كرأي سوي ولن يكي قلن شوارات تيمكا wajen gyara nahau da rage mishi matsaloli akwai cewa a daina magana akan nazariyatul amil wayin an samu rufa akan mubtada a daina binciken wane ne wanda ya mishi rufa nan ba sai an bincika ba mata kawai a haka da kuma manku ta'awili siyam a daina ta'awilin wasu sigogi siga wacce take ta mazi a bata kawai mazi ce kada a ga sigan mudari ya ce sai an yi tawil da zuwa sigan amri da sauransu ya ce wal ibara wa yarat tasnifi abwabin nahwi da kuma cewa ya kamata a canza jeren giyar in an zo katar nahwu daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza akwai wanda ya kamata a fara koyar da su kafin wasu yace bi dhammi ba'dil ba'di al-lafqi ila ila ila al-lafqi yace akwai wasu babukan da ya kamata a cusa wasu a cikin wasu cewa duka ɗaya ne bai kamata a ce an kamar wanda ya ambata misali a ce huruful jarri da huruful kasami duka abu ɗaya duka jarra suke yace duk a maida su wuri guda a haɗa su wuri guda gaba ki daya faqad kana yara ala sabil sa anna babal mubtada'i wal khabar yanbaghi an yudamma ilayhi nawasif al ibtida'i cewa ana karanta da abin nan wato al da khabari to daga an gama ya kamata a haɗa shi da nawasiful ibtida'i su inna da ƴan uwanta kana da ƴan uwanta zanna da ƴan uwanta tare kamar su zo wa af'alul qulub da kuma fi'ilai na zuciya na zuciya irin su ra'a na zuciya da makamantar su wa kadhalikal fadalat haka na abubuwan da suke zuwa bayan jumla mufida irin su tamyizi da hal da makamantar su yace fa innaha fi ra'ayi babun wahid yace duk wani abu ɗaya وله مقياس جديد في ترتيب الجمل الفعلية والاسمية yana da kuma wani ma'auni sabo wajen raba jumla ismiya da fi'iliya khalafa fihi ara an-nuhatil mudafiya hatta su sababbin malaman nahu ba ya saba musu an kama kana yadu ila istinbat qawaid an-nahwi min al-qur'ani wal hadith mu'tabiran dhalika khutwatan ijabiyatan fi tashkil an-nahw ya kuma ce ya kamata a dinga dauko misalai ne daga al-qur'ani da hadisi ba daga larabci zalla ba yace wanda zai taimaka wajen gyara nahwu وتطهيره مما ألسك به من الأدراك da wanke mishi dattin da aka samu shi duk wannan maganganun suna nan a cikin jaldabin nashi a muna nan da kofin shi a nan labarar rubuta kuma wancan mushkilat na hudu wa fi jumla a takaice inna tahdirat ustaz ali naibi suwai an-nahwiya tu'addu ula wajhati nazari fi majali tahdid lafat an-nahwiya yatafaddalu biha bayt an-najeri a takaice dai wannan kokarin da yi shine kokari na farko da za a ce ga wani dan Najeriya yayi shi wajen ba da gudunmawar shi zuwa ga kokarin da ake yi na gyara nahau da kawo mishi sabon salo da itibarihi mujtahidin wa naqid a matsayin shi na malami mai cin gashin kansa malami kuma wanda ya isa ya faɗa a ji da hu ra'ayuhu wa shakhsiyatuhu al-ilmiyyah khassa yana da ra'ayin shi da shakhsiyarsa ta ilimi akwai malamanmu da ya karanta da su suna ba mu labarin wani abu da yake da shi kusan ana tarihi dole a ambaci fada'il da masali tarihi bayan da aka iya a naibi suwaid Allah ya gafarta mashi zai jura ka ci gyaran shi shi yana iya cin gyaran kowa amma ana jalsa ilmiya kamar samina ko rabu in ya faɗi wani abu ba wanda yake cewa in ka ce a ka kullace ka faɗi wani abu zai maka mugun kulli in ya samu hali a wurin zai rama raddin da kuma shi in bai samu hali to yana nan yana kullata da wannan kuma ɗabi'ar galibin mutane ne wanda suke da irin wannan abin da aka ambata cewa kana ya tawakkadu zaka'an duk mutumin da yake ji da kokoron shi tana caji idan ba Allah ne ya taimake shi bai an gyara kalla da kyau ka ga wannan sai in Allah ya taimake shi ko ilimin addini ya lankwasa shi akwai wani gwamna haka yi shi baya an gyara ko basira ce da shi ba ya kankanuwa ba to haka za ga mutane da dama kaman wannan mawaki ne Ahmad Shauki shi ma haka yake Ahmad Shauki aka ce fa la yatahammalu nakar so da suna da wani super brain super brain ba sa karban gyara mala albani namu Allah ya gafarta mishi abin da yasa mala albani ke san gyara saboda ilimin addini ne amma irin wannan kullai yake da haka shi da san gyara ka gyara mishi amma sai ka iya gamsar da shi duk duk da mun san haka me yasa saboda kwakwalwar shi tana wani super speed to za su ga duk abin da za ka faɗa sai da suke tunanin shi suka wuce na ko mun gane to da haka in ba Allah ne ya taimaki mutum addini ya ratsa shi ko kuma shekaru suka yawa yawa ta tawallu ba to galibi irin waɗannan za ka ba su uzuri akan haka ɗabi'a suke ba sa an san wani ra'ayi da ya saba wa ra'ayinsu ɗabi'a ce da haka in kana so ka gyara musu wani abu sai ka shirya hujjoji gamsassu wanda suka fi nasu ƙarfi to da zaran kuma kana iya musu irin wannan ko za su za su kaunace ka za su girmama ra'ayinka dabi'a ce Allah ya gafarta musu gaba daya wa fil kitami fa hadha durul mukilli wala hawla wala quwwata illa billahi wallahu huwal hadi ila sabil rashad ahmaduhu ta'ala ala fadlihi wa as'aluhu an yataqabbala minni warhamani innahu jawadun karim wa astaghfiru min dhanbi innahu ghafurur rahim walhamdulillahi fil akhirati wal ula wannan shi ne ƙarshen wani ɗan ƙaramin tasnifi wanda muka bi sawun shi a gurguje insha Allah za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi